أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهاك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan marice na lahadi 11 ga watan ramadan a shekara ta 1444 hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da biyu ga watan hudu a shekara ta 2023 miladiya in ba manta ba a darasinmu na jiya mun tike da ƙarshen aya ta 33 cikin wannan sura mai albarka suratul baqara da haka yau za mu tashi farkon aya ta 34 faɗin Allah maɗaukakin sarki wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam kuma wannan shine darasinmu na tara a cikin sura me Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ما ليتي ثم ذكر فيما يأتي قصة سجود آدم cikin abin da zai zo nan gaba shine bayanin kissar umarnin da Allah ya yi wa mala'iku nasi wa annabi Adamu sujada takarruman ko takriman lahu yin hakan alama ce ta girmamawa a gare shi tunda adamu ya zama malamin mala'iku da haka yanzu ya cancanci mala'iku su girmama shi kamar yadda muka faɗa a darasin jiya yana daga cikin abin da muke koya ko za mu koya cikin kissar annabi adamu da mala'iku girmama malamai waɗanda suka koyar da kai alkhairi a rayuwa ko na addini ko na rayuwa ko da a ce kafi su ta wata fuska ko ka fi malaminka shekaru dole ka girmama shi kai ko kai ka haife shi domin annabi adamu mala'iku sun girme shi kamar yadda mun faɗa sun riga shi samuwa a duniya a gaban idansu aka halicce shi sannan su ba sa saɓo shi kuma yana saɓo Allah ya wanke su daga zunubi shi kuma Allah ya tabbatar da cewa Adamu ya yi zunubi amma tare da haka saboda yana da falala ta ilimi su Allah ya ce su gaishe shi bai ce shi ya gaishe su ba da haka mu ɗauki wannan darasin kwarai da gaske to da haka yana daga cikin abin da ya nuna girmamawar da Allah ya ce mala'iku su wa annabi Adamu shine ya umarce su su yi masa sujada kamar yadda za mu ji a cikin karatu mala ya ce wa iba'i iblis kuma a cikin abin da za mu karanta a nan gaba za mu ga taurin kan iblisu ta yadda ya ƙi wa annabi Adamu sujada an yasu da lahu ya ƙi ya masa sujada to kaga kenan rashin girmama malamai da wulakanta su asali sunna ce ta iblis iblis ne ya fara yi ya ki girmama annabi adamu dan yana ganin da me zai girmama annabi adamu shi adamu bai da abin da zai girmama shi a wajensa ilimin adamu bai kai kima da darajar da shi zai girmama shi ba to kaga ya kamata kai hatara idan ka ɗauki irin wannan tsari kai ma a rayuwa to ka san hanyar wa ka bi in kana da ladabi da biyayya kana girmama malamai to hanya ce ta mala'iku da umarnin Allah amma kai dan azagi malamai ne a ci mutuncin su to hanya ce ta iblis wa kadhalika nufassilu al-ayati wa litastabina sabilul mujrimin Allah ya ce haka muke bayanin ayoyi dan kowa ya san hanyarsa liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina wanda zai bi daidai ya san ga daidai ga hujjojinta wanda kuma zai bata ya san ga batar kuma ita ma ga asalinta Allah ya tsare mu amin ba da lada
to sannan mala yake cewa wa ma yatarattabu min zalika da abin da zai biyo baya duk dai a cikin kissa li inzari abna'i adam aduwahum domin a gargadi 'ya'yan adamu dangane da makiyinsu shine iblis su sani alladudu mai tsananin kiyayya a gare su wa tahziruhum ay yattabi'u tariqahu kuma azakunnan su kar su bi tafarkin iblis allazi wanda shine inna ma yaqsudu bihi igwa'ahum manufarsa shine ya rude su ya batar da su ya kai su ya baro an gane ko lil adawati al asliya bainahu wa bainahum saboda gaba yar asali tsakanin iblis da yan adam kiyayyar shedan da bil adama asali ta samo tuntun talatale kuma wannan kiyayya ba za ta taba karewa ba har sai Allah ya tashi alkiyama har sai muminai sun tsira sun shiga aljanna shi kuma iblis da wanda suka biye masa sun shiga wuta to daga nan ne kiyayya za ta kare wa qala ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya faɗa li Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ubangiji yace wa idh qulna lil mala'ikati ai wa zkurka ambata wa mutananka idh yayin da qulna muka ce lil mala'ikati ga mala'iku Mala ya ce wa min bainihim iblisu a lokacin iblis yana cikin mala'iku aka yi musu umarnin shi ba mala'ika ba ne to amma a ƙa'ida shi ne idan kana garin mutane sai aka sa doka baka cewa aini baƙo ne kai ma sai ka bi dokar yanzu idan ɗan najeriya ya tsallaka nijar dole ya bi dokokin ƙasar nijar baya cewa aini baƙo ne bal in ma ka karya doka kuma ka ce kai baƙo ne to hukunci sai ya fi zafi a kanka dan baƙo shi ya fi kamata ya yi me ya bi doka to da ka iblis ba mala'ika ba ne amma lokacin da Allah ya ba wa mala'iku umarnin su sujada iblis yana cikin su da ka umarnin sai ya shafe shi an gane ko to shi yasa zamu ga da ya saba umarnin sai Allah subhanahu wata'ala ya ja kunnansa kuma ya masa hukunci hukunci irin wanda ya dace da shi ba a yi masa uzurin cewa to ai shi ba mala'ika ba ne domin wannan ita ce ka'idar doka to da haka ubangiji subhanahu wataala lokacin da ya umarni ga mala'iku iblis yana cikin su wa kana min aljinni shi kan aljani ne fatanawalahu al'amru dan haka umarnin ya hade hadda shi shi kan Allah ya gaya mana asalin sa wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblis kana min aljinni fa fasaqa an amri rabbih tana yayin da muka ce da mala'iku su sujada ga annabi adamu duk sai suka bi umarni suka yi sujada sai iblis ya ki kana min aljinni shi daman aljani ne ba mala'ika ba ne fa fasaka an amri rabbih sai ya fitsare kafarsa ya ki bin umarnin ubangiji subhanahu wa ta'ala al-imam ibn kasir yake cewa yaqulu allah ta'ala allah madaukakin sarki yana faɗa ne ikhbaran amma akrama bihi adama dan ya ba mu labari da abin da ya girmama adamu da shi ba'da an amara al mala'ikata bis sujudi lahu bayan ya umarci mala'iku da su wa adamu sujada fasajadu kuma suka yi illa iblis sai iblis ne kadai innahu lallai shi abaha lahu al jannata yaskunu minha haifu yasha'u Allah ya halatta masa zama a cikin aljanna yana kara kaina a cikinta wa ya'kulu minha ma sha'a yana cin duk abin da ya so a cikinta ragadan a yalwace ai hani'an cikin kwanciyar hankali wasi'an tayyiban a yalwace kuma da daɗi ibn kasir yace wa rawal hafiz abubakar ibn mardawaihi al-hafiz abubakar ibn mardawaihi ya rawaito an abi zarrin daga abu zarril gifari qala yace qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah a ra'aita ba ni labari adamu annabiyan kana shin annabi adamu shi ma annabi ne manzo ne daga cikin manzanni ko kuwa kawai mutum ne na gari uban talikai amma ba yi da matsayi na annabta kala sai manzo Allah ya ce na'am nabiyyan rasulan kallamahu Allah qubulan Adamu annabi ne manzo kuma yana daga cikin annabawan da Allah ya magana da su gaba da gaba da haka duk wannan tattaunawa da ake Allah yana kiran Adamu da ya ya ya unnida yana nuna yana magana da shi ne kai tsaye ba wani mala'ika a tsakani da haka shine wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafiri to anan Allah subhanahu wataala ya ce da mala'iku shin waɗanne daga ciki in ba ku manta ba a baya mun ce wasu malamai suna ganin kalmar almala'ika ismul jinsi ne istagharqat jami'a jinsil mala'ikati dukkan mala'iku sun shiga ciki to haka nan wasu malamai suka sake maimaitawa suka ce duk mala'iku Allah ya umarce su su yi wa annabi Adam sujada ba wani ɗaya da aka cire amma waɗansu daga ciki suka ce a iya mala'ikun sama ta ɗaya kaɗai aka ce su yi wa Adam sujada to amma babu wani dalili na ka keɓance wasu mala'iku koma bayan wasu saboda ƙa'ida ta larabci da kuma usulul fiqh tana cewa shi al-ismul mufrad idza udkhila alayhi al-alif wal lam istaghraqat jami'a jinsihi وهكذا اسم الجمع إذا أدخل عليه الألف واللام صار صارت للجنس واستغرقت جميع جنسه duk suna mufradi tilo ƙwaya ɗaya na larabci in aka sa masa al to ya zama duk mai irin wannan sunan da shi ake ta zama al aljinsiyya al istigraqiyya to haka nan in suna ne na jam'i an gane ko yanzu da zaka ce almasjid duk masallaci almasajid duk masallatai wa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada duk masallatai na Allah ne da haka kar abauta kowa a cikin su in ba Allah ba subhanahu wataala to haka nan almala'ika ana nufin dukkan mala'iku to shi Allah yana da ikon ya ba wa dukkan mala'iku umarni a lokaci guda kuma su bi umarnin baki ɗayansu ba wanda zai saba wannan shine asali wannan shine shaidar da Allah ya yi musu la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa saba wa Allah da zarar ya musu umarni kuma duk abin da yace su yi suke yi da haka a lokaci guda Allah ya ce duk mala'iku su yi wa annabi Adamu sujada to cewa Allah ya ce mala'iku su yi wa Adamu sujada shin bayan ya halicce shi ya ba su umarnin ko kafin ayoyin ƙur'ani sun nuna tun kan a halicci adamu aka ce da mala'iku in an yi adamu za ku yi masa sujada kuma bayan an yi shi suka bi umarnin mana shi karamcin adamu tun ba a yi shi ba allah ya ƙaddara shi karimi ne zai karrama shi sai dai kawai sabubba ya sa na wanda za su tabbatar da karamcin amma tun kan ya halicce shi ya ce da mala'iku zan halicci ɗan adam mai kama kaza mai kama kaza in na halicce shi ku yi masa sujada a cikin suratul hijiri da suratul sa'ad a suratul hijiri ubangiji madaukakin sarki ce wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin fasajada al mala'ikatu kulluhum ajma'un a cikin suratu sad ce wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min tin فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون Ubangiji ya ce, Tuna yayin da Ubangijinka ya ce da mala'iku, Ni zan halicci ɗan adam min salsalin daga taɓo wanda zai bushe ya rinka ba da ƙara irin ta kasko, irin ta tukunya in ka ƙwanƙwasa ka ji ƙwas-ƙwas, to wannan shi ake kira da salsal. An gane ko? To sannan min hama'in shi salsal ɗin angorin abin nan kaskon wanda za a yi adamu da shi asalinsa min hama'in masnun daga bakin tabo ne mai ɗoyi da aka bakin tabo ne mai ɗoyi za a kwaba in aka kwaba za a bar shi ya bushe ya gasu kamar yadda ake gasa tukunyar ƙasa ko kasko bayan an yi ta to bayan an gasa shin in ka zo ka kwankwasa za ka ji yana ƙara ƙas ƙas ƙas shine Allah ya ce fa idza sawaituhu in na gama shirya shi na gama fitar da design ɗinsa da shaf ɗin komai da komai na jikinsa da surarsa faqa'ulahu sajidin ku faɗi ku yi masa sujada to sai Allah ya ce fa sajadal mala'ikatu kulluhum ajma'un ma'ana abin da aka faɗa ɗin ya faru an halicci Adamu an gama daidaita shi an ce da shi ya karantar da mala'iku ya karantar da su an yi jarabawa ya cinye su ba su ci ba to bayan haka ni sai aka ce ku faɗi ku yi masa sujada a nan sai aka takaice zancen da haka sai mala'iku ko suka faɗi suka yi wa Adamu sujada baki ɗayansu to haka nan a can suratu sad yace inni khaliqun basharan min tin ni zan halicci dan adam daga tabo fa idza sawaituhu in na gama daidaita shi wa nafaktu fihi min ruhi na busa masa rai fa qaulahu sajidina ku faɗi ku yi masa sujada mana bayan na busa masa rai na sanar da shi ilimin da ku ba ku sani ba na yi muku jarabawa shi ya ci ku ba ku ci ba to ku faɗi ku yi masa sujada da haka malamai suka ce wannan ya nuna ita sujadar da aka ce mala'iku su yi wa annabi adamu ba sai bayan an halicce shi aka umarce su ba a tun kafin daman a halicce shi an gaya musu hakan za ta kasance kuma sun yadda kuma ba su saba ba to sannan sujadar da aka ce mala'iku su yi wa annabi adamu shin ita ce sujadar da ake wa Allah mai wajaje guda bakwai a jikin ɗan adam domin wajajen da ake wa Allah sujada da su a jiki guda bakwai ne goshi da hanci ɗaya tafin hannu na dama da na hagu biyu in ka haɗa da ɗayan nan uku gwiwa dama da hagu biyu sun ba da nawa biyar babban ɗan yatsa na ƙafa na dama da na hagu biyu in ka haɗa sun ba da bakwai hadisin abdullahi dan abbas cikin sahih bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum an umarce ni in yi sujada akan kasusuwa guda bakwai daka sai waɗannan kasusuwa guda bakwai sun sauka a ƙasa da niyyar sujada to sannan sujada ta tabbata to shin ita wannan sujada wacce ita ake yi wa Allah irin ta ce aka yi wa annabi Adamu wannan shine zance mafi inganci Allah shi ya ce a yi wa Adamu sujada da haka yanzu ko da an yi wa Adamu sujada ba Adamu aka yi wa sujada ba wa aka yi wa Allah domin wa ya sa Allah da haka sujada ce irin wacce ake wa Allah da umarnin Allah amma ya ce a yi wa Adamu shi yasa wasu malamai suka ce Adamun alƙibla ce amma Allahn shi aka yi wa sujada don shi aka bi umarni kamar Ka'aba ce da muke kallonta muke sujada shin Ka'aba muke wa wa muke wa Allah amma wa ya ce mu kalli Ka'aba da haka baka cewa mun yi wa Ka'aba sujada a'a mun wa Allah sujada amma Ka'aba ita ce alƙibla to da haka Allah yakan sanya alƙibla lokaci bayan lokaci idan yana so a yi masa sujada mu gare mu ya ce mu kalli Ka'aba mala'iku ya ce su kalli Adamu annabi Musa da banin Isra'ilawa ya ce ko rinka kallon gidajen kuwa auhaina ila Musa wa akhihi an tabawwa ali qaumikuma bi misra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salata wa bashiril mu'minin da haka malamai suka ce wannan sujada da aka yi wa annabi adamu ba ta cin karo da hanawar da Allah ya yi na kar aiwa kowa sujada sai shi da ya ce la tasjudu lishamsi wala lil qamari wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun kar ku yi rana sujada kar ku yi wata sujada ku yi sujada ga Allah da ya halicci rana da wata din inda gaske shi za ku bautawa to idan Allah ya ce kai abu kai umarnin Allah ka bi dan haka Allah kaiwa wa da haka sujada ce irin wacce ake yi a sallah ita Allah ya ce a wa annabi Adamu wannan shine zahirin alkur'ani to amma akwai malaman da sukan yi tawili su ce ba irin sujadar Allah ba ce ba irin sujadar sallah ba ce a'a durƙuso ne irin na al'ada wanda ake yi don a gaida manya suka ce wannan ya halatta a sauran shari'o'i duk da mu a shari'ar mu bai halatta ba irin yadda ya halatta a shari'ar annabi yusuf da shi da iyayensa wa rafa abawaihi alal arshi wa kharru lahu sujjada annabi yusuf alaihi salam bayan mahaifinsa yaqubu ya zo da mahaifiyarsa da yan uwansa sai ya sauka daga kujeran mulki sai ya ba su suka zauna haka al'adarsu take haka addinin su ya hukunta idan karami ya ga babba karamin yana zaune akan wajen zama to ya tashi ya ba babban ya zauna to shi kuma babban idan karamin ya bashi waje ya zauna shi kuma sai ya sakko ya zo wajen karamin sai ya masa sujada shine annabi yusuf ya sauka daga kan kujerar mulki ya ba babansa da babansa suka hau suka zauna bayan sun zauna sun natsa shi kuma yana gefe su kuma sai suka sakko suka zo suka yi masa sujada da haka suka ce irin wannan sujada ce ma'ana suka zo suka durkusa suka gaishe shi to wannan magana tawili ne gaskiya domin a ka'ida ta malaman usulul fiqh duk inda lafazin sujada ya zo a cikin alkur'ani to ana ɗaukarsa ne da ma'ana a sujudu shar'i sujada irin wacce shari'a ta koyar ba ka yin tawili ka ce durƙuso ake nufi sai in kana da wani dalili wanda kuma babu ko shi a kissar annabi yusuf sujadar sujada ce dai irin wacce muka sani amma su a shari'a su ya halatta babba ya wa ƙarami sujada shi kuma ƙarami in ya ga babba ya sauka daga kujera ya bashi ya zauna su haka shari'a su take wannan shine abin da Abdullahi dan Abbas ya faɗa shine abin da Imam Al-Qurtubi ya faɗa da sauran malamai magabata an gane ko da haka al-Imam Ibn Kathir ya hakaito maganganun malamai dangane da haka to da haka dai Allah subhanahu wataala ya ce wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu duk mala'iku sun yi sujada sun bi umarnin Allah subhanahu wa ta'ala sun gaida annabi Adam alaihi salam shi ne ma ce sujudu tahiyyatin ita ce sujada da niyyar gaisuwa bilin hina'i ta hanyar durƙuso bi amrillahi da umarnin Allah fahiya ibadatul lahum hakan da suka yi su mala'iku ibada ce a gare su bauta ne ga Allah wa sujudu wa sujudu ikhwati yusuf lahu irin sujadar yan uwan yusuf ne da suka yi gare shi inna ma hiya bil adati wanda wannan ya tabbata ne ta hanyar al'ada wala isma alaihim babu laifi fima idza lam yakun hunaka nahyun anha domin babu wani hani da shari'a tai dangane da haka a wancan shari'a ya ce walamma ja al-islamu amma bayan da musulunci ya zo a batsala zalika sai ya hana yin haka yanzu kan ba ka faduwa kai wani sujada Allah ya riga ya hana an gane ko da haka mala ya ce fala ya juzu li ahadin an yanhiya li ahadin fit tahiyyati baya halatta yanzu ga wani ya durkusa ga wani da nufin ya gaishe shi linahaihi alaihi salatu wassalam saboda annabi ya hana wa an zalika ya hana yin haka bil itlaqi sake ba kaidi an gane ko shi yasa mu'azu dan jabal kamar yadda yazo cikin hadisi wata rana ya je ƙasar sham sai ya ga irin yadda mutanen sham suke durƙusawa suke sujada suna gaida sarakunansu da ya dawo sai yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama a balaguran nan da na yi na je ƙasa kaza na je ƙasa kaza na ga duk talakawa da mabiya sujada suke suna gaida manyansu sai na ga a duniya ba wanda ya cancanta a yi wa sujada sama da kai domin ba wanda yake da girma da kima da daraja irin taka amma sai manzo Allah ya hana shi sai ce a'a law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha li idami haqqihi alaiha ya ce da zan sa wani yayi wa wani sujada a duniya to mace ce zan ce ta yi wa mijinta sujada saboda girman haƙƙin da yake da shi a kanta to amma kowa ma ban ce yau kowa sujada ba da aka yadda shari'a musulunci ta koyar idan yaro ya ga babba a gaisa a yi musafaha in babban nan yana tsaye ku tsaya tare in yana zaune ka zauna tare da shi ba ka tsaya ƙerere a kansa ba wannan rashin tarbiyya ne rashin ladabi don mutumin da za ka gan shi ƙerere a kan babba shi babban yana tsaye yana zaune shi yana tsaye to alamar ba a koyar da shi tarbiyya ba bai yi makaranta allo ba mu 'yan makaranta allo ne a makaranta allo farkon abin da ake fara koyawa mutum zama da tankwashe kafa da rike allo wanda ya wannan makaranta ya zo ya zauna a gaban babba kerere Allah ya sa mu gane da haka ubangiji subhanahu wata'ala ya umarci mala'iku da su sujada ga annabi adamu kuma su girmama shi kamar yadda na faɗa daga nan ne aka samo asalin girmama malami shi yasa ahmadu shauki yake cewa qumlil muallimi وفه تبجيلا كاد المؤلم أن يكون رسولا أرأيت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وأقولا yace qum lil muallimi in kaga malami ka tashi ka girmama shi waffihi tabjila ka cika masa girmamawa yace kadal muallimu ay yakuna rasula ba dan annabta baiwar Allah bace inda akwai annabi cikin mutane bayan annabawa to da malamai ne shi yasa manzo Allah da kansa yace al ulama'u warasatul anbiya za ka sha mamaki yau ɗin ina jin da yawan ku sun gani a social media wani daga cikin 'yan takarar ƙasan nan wanda zaben nan na kusa-kusa aka yi aka gama ya kira fastonsa yana kuka faston yana gaya masa umarni da dokoki yana nagode nagode kaga irin yadda su suke girmama me malaman addininsu kirista ne amma ya bugo yana kuka yana neman albarka fassan yana masa addu'a yana ka kwantar da hankalinka za a yi kaza za a yi kaza za a ci zaɓe yanzu kana ina kana abuja ko kana lagos ya ce ba na ko ina ina waje kaza ya ce ka tafi don zaɓe kenan eh ya ce to ka kyauta amma abin da zai baka mamaki ya baka takaici wasu daga cikin mu su lokacin da suka zama su wane lokacin suke raina addininsu suke raina malaman addininsu suke wulakanta su lokacin da ka raina malamin addininka adireshin da ka bayar shine menene bai da kima a ka? addinin ne bai da kima a ka. in addini yana da kima a wajenka to duk abin da ya dangance shi zai yi me zai daraja haka Allah ya bada ka'ida yace zalika wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub haka al'amarin yake duk wanda kaga yana girmama abin da ya danganci Allah to alama ce ta zuciyarsa akwai tsoron Allah amma kai sai abin da ya danganci Allah shine wulakantacce a wajenka bayi da kima bayi da daraja wannan kuskure ne kwarai a cikin tarbiyya ya kamata wanda yake da irin wannan ɗabi'a ya gyara ka lokaci ya kware maka dan an ce ka girmama addinin Allah ko ka girmama malamai Allah ya riga ya girmama su ubangiji da kansa yace shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi yace qul hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab yace yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma to malami wani girma yake nema a wajenka akwai girman da ya wuce Allah ya maka baiwan littafinsa ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ubangiji ya ce haka nan muka gadar da littafinmu ga wanda muka zaɓa cikin bayinmu akwai girman da Allah zai baka sama da wannan akwai satifiket da za a baka a duniya wanda ya kai a baka ƙur'ani ko a lahira ma'abucin ƙur'ani ɗebi da kanka ake ce masa duk wani aiki da zaka je da shi lahira sai ka tsaya an caje ka an auna an baka lissafi amma ƙur'ani ne za ka zo da shi Allah ya ce da mai ƙur'ani kai ɗebi da kanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yuqalu li sahibil qur'an a lahira za a ce da mai alqur'ani iqra zo ka karanta warattil karera wartaki kai ta hawa matsayin aljanna kama kunta turattilu fid dunya irin yadda kake karanta a duniya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha kai kan gidanka ba za mu ce da kai mai lamba kaza ba je ka inda tilawarka ta tsaya a nan zaka ga gidanka yanzu da Allah akwai wani girma da kake nema sama da wannan ai duk wanda Allah ya bashi Qur'ani yake jin wai akwai wanda ya fi shi kai subhanallahi ban san da wace kalma zan gaya masa ba sai dai yadda al'amari yake Allah ya rarraba falaloli a duniya kai ma ya ɗauki taka ya baka yadda za a girmama taka kai ma girmama ta wani amma matukar ka ce ta wani ba falala ba ce kai ma taka ba za ta zama falala ba to amma ka sani duk wata falala kuma da Allah ya bayar ba wacce ta kai Qur'ani ba wacce ta kai shi shi yasa da Allah zai girmama manzan Allah akan dukkan annabawa me ya bashi Qur'ani yace da shi walaqad anzalna ilaikum kitaban fihi dhikrukum afala taqilun mun saukar muku da littafi a cikin sa daukaka ku take ba ku da hankali ne wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun wannan littafin shine sirrin daukakar ka haka Allah ya ce manzo Allah shine kuma sirrin daukakar al'ummarka wa sawfa tusaluna kuma da sannu zamu tambaye ku akan sa to ballantana har ka rinka tunanin wai wane bai da qur'ani alam tara kaifa zuwa nasu bai iya ba dan ko da bulala ka tsere da shi ba zai iya karanta ba kuma ka ce za ka haɗa shi da wanda yake da ƙur'ani har ma ka rinka jin cewa wai daidai ne har ma ka rinka jin cewa wai wannan sama saboda baka san waye baka san kanka bane ba certificate din da annabi yake dauke da shi da wani certificate kuma ka rinka dauka cewa daidai suke wannan ko shakka babu kuskure ne da haka ya ƴan uwa masu albarka mu sani addinin mu a duniya ba abin da ya kai shi daraja ba abin da ya kai shi kima domin duk wata duk wani abu da kake ji da shi a duniya wallahi anan zaka tafka bashi wannan addinin da shi zaka tafi wa Allah da shi Allah zai maka hisabi in ka je da shi da kyau ka tsira in baka je da shi da kyau ba ka yi zuwan banza ka koma a wofi kaga in kana da hankali da tunani duk abin da zai taba maka shi ya kamata yi mai ka kiyaye shi duk abin da zai taba maka addinin ka ya taba maka alakar ka da Allah ya taba maka imanin ka to sai kai ta ka tsantsan da shi duk abin da yake sifa ce ta addini ba a wasa da ita duk abin da yake sifa ce ta annabawa ba a wasa da ita lokacin da kake aibata sifa kaza ba ni kake aibatawa ba asalin inda sifar ta samo asali kake aibatawa to abin da da yawan mutane ba su gane ba yana ganin in ya kalluwa ne ya zagi gemunsa shi ne ya zaga a'a waye ce ai gemu Allah Abdullahi dan Mas'ud yake bada labari yace wata rana mun yi tafiya muna tafiya za mu je yakin tabuka mutane sun rabu gurub gurub a hanya wancan gurub din wancan gurub din duk ana tafiya sai munafukai suka ware gefe sai suke zindan annabi da sahabbai suke kallon sifofinsu na addini suke zagi ga su da kaza masu ci da addini masu kaza masu kaza annabi bai ji ba labarin fa bai ma san suna yi ba amma take mala'ika jibril ya sauka ubangiji maɗaukakin sarki yana tona musu asiri yana faɗar abin da suka yi kuma yana faɗar hukuncin abin ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ya hazarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim munafikai suna gefe suna ta zindanku suna ta munafurci suna ta surutu ba sa so kuma a fasa kwai a san me suke faɗa sai Allah ya ce qulistahzi'u Allah ya ce a gaya musu ku ci gaba da izgilin inna allaha mukhrijum ma tahzarun Allah sai ya fasa kwai sai ya tona asiri sai Allah ya ce wala in sa'altahum kuma inda zaka tambaye su la yaqulunna za su ce da kai inna ma kunna nakhudu wa nal'ab ai raha muke yi ai akwai wasa daman tsakaninmu da su ai daman akwai 'yar zolaya 'yan maka da 'yan madina akwai wasa to in za a yi wasa banda a addini banda da sha'airun lahi ta masu magana suka ce a yi wa mai wasa yi wasa amma banda tsikarin uwar miji da taɓarya bakin rijiya ba wajen wasan makaho ba ne ka taɓa ganin surukar kirki ta ce za ta zolayi uwar mijinta to da haka musulmin kirki baya zolayar addini baya zolayar Allah baya zolayar manzan Allah sun fi ƙarfin zolaya ubangiji ya ce kulka ce da su kaga dai shaksiyar annabi suka kalla suka yi wa ba'a shaksiyar sahabbai suka kalla suka yi wa ba'a ga sunan sai katan ciki sai kaza sai daɗin baki sai tsoro sai su suka kalla personality din suka kalla amma da Allah zai yi raddi sai ya ce addininsa suka kalla ba personality suka kalla ba domin duk dukan da aka yi wa biri laifin damuna ya jawo mai duk zagin da kai wa mai addini addinin ne ya jawo masa da haka Allah subhanahu wata'ala ya ce kulka ce da su abillahi yanzu da Allah wa ayatihi da ayoyinsa wa rasulihi da manzansa kuntum tastahzi'una kuke ba'a la ta'tadiru kar ku kawo hanzari kad kafartum ba'da imanikum kaula san kai tsaye Allah ya basu yace wallahi kun kafarta kai ba'a ga gemu kai ba'a ga kaza kai ba'a ga addini kar ka kawo hanzari kad kafartum ba'da imanikum ka bar addini Allah ce inna afu an ta'ifatin minkum in ma za mu kyala wasu daga cikin ku dan su ba su san zurfin ruwan ba suka shiga nu'azzib ta'ifatan wallahi wasu sai mun azabtar da su bi annahum kanu mujrimin dan sun mai da abin ɗabi'ar su sun yi sun ƙara yi suna ƙara yi sun mai da abin ɗabi'a to da ka mu sani addini ba abin wasa bane ba girmama addini girmama Allah ne girmama duk abin da ya alaka da addini girmama Allah ne girma wulakanta duk abin da ya alaka da addini wulakanta waye Allah ne wulakanta Allah ne Allah ya sa mu kiyaye da haka Allah subhanahu wataala ya sa mala'iku suka girmama Adamu wannan ya ƙara musu matsayi da daraja a wajensa Iblis ya girmama Adamu ya wulakanta shi ya faɗi miyagun maganganu a kansa sanadiyar haka Allah ya tsine masa ya masa alkawarin shiga wuta har abada da haka kaga wannan yake nuna mana kimar addini da kimar duk wanda ya danganci addini da kuma hadarin izgili ga addini da dukkanin abin da ya danganci addini da haka ubangiji subhanahu wataala ya ce fasajadu mala'iku sun yi sujada illa iblis sai iblis mala ya ce huwa alamun a ajami kalmar iblis suna ne ba ajami ba sunan larabci bane ba kalmar kanta ba ba larabiyar kalma bace ba to amma dai suna ne na yanka da an faɗe shi kasan da ba ake ana nufin iblisu ma'ana ko dai shugaban aljanu kamar yadda wasu malamai suka faɗa ko wani ɗan cikinsu amma wanda ya fi su kan garewa fa la yansarifu a ka'ida ta sarfu la yansarifu ismun ne alam ghairu munsarif baya karɓar sarfu sarfu shine tanwini ba a cewa iblisun sai dai iblisu ba a yi masa tanwini faduwar wasali a ƙarshen sa imma bil fathataini aw bil kasrataini aw bid dammataini la yansarifu wa huwa abul jinni a wani kaulin na malamai suka ce shine uban aljanu irin yadda adamu yake uban mutane to shi ma iblis shine uban aljanu amma wannan magana tana da rauni babu wani dalili da ya tabbatar da haka malai ce falistisna utogace shi da aka yi aka ce shi bai yi sujada ba munqati'un istisna'i ne munqati ai al mustasna laysa min jinsil mustasna minhu da aka ce illa iblis ba ana nufin shi iblis din mala'ika bane a'a domin idan aka togace abu sai ya zama abin da aka togace ɗaya ne da wanda aka yi togaciyar daga shi to shi ake kira da al-istisna'ul muttasil istisna'i mai haɗa da juna kamar ka ce mutane goma sun zo banda mutum ɗaya to ai mutum ɗayan nan shi ma mutum ne ɗan uwan mutane goma ne amma idan ka ce mutane goma sun zo banda akuya to ai akuya daman ba mutum bace to wannan shine istisna'i munqati amma idan abin da ka togace da wanda aka togace daga gare shi duk iri ɗaya ne to wannan shi ake kira da istisna'i muttasili da aka shi yasa anan malai ce wa huwa istisna'un munqati istisna'i ne munqati daman almustasna laysa min jinsil mustasna minhu ubangiji yace aba iblis ya ki wastakbara yayi girman kai kalmar aba ai imtana amina sujudi ya hanu gabaran yin sujada wastakbara ai takabbara yayi girman kai wa qala ya ce ana khairun minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin kamar yadda ayoyi suka nuna qala lam akul li asjuda li basharin khalaqtahu min tinin aw khalaqtahu min min salsalin min hama'in masnun yace ni bazan yi sujada ga wanda ka halice shi daga yunku mai doyi ba a wata ayar cikin suratul arab ce ana khairun minhu ni ai na fi adamu adamu ne domin Allah ya tambaye shi ma mana aka Allah tasjuda iz amartuka me ya hana ka kai sujada da ne maka umarni sai ya faɗi uzurinsa qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin a wata ayar ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min al-alin qala lam akul li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun da haka dai iblis ya ki sujada malamai suka ce abin da yasa ya ki sujada shine abin da ake kira da alqiyasul fasid mummunan kiyasi kiyasi asali shine gwada reshe da tushe shi ake kira da kiyasi an gane ko gwada reshe da tushe saboda tarayyar da suka yi a illa shi ake kira kiyasi misali yadda za ku fahimta asali lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana akwai giya amma ita waccan giyar ba irin giyan mu ta yau bace sayyidina umar ya ce lokacin da annabi ya bayyana akwai giya kuma giyar wancan lokacin da inibi ake yin ta da dabino da alkama da dai sauransu a zamanin babu sholisho a zamanin babu banalin babu gwana babu koken babu dukkan dangin kayan maye irin namu na yanzu to amma a yanzu idan mutum ya sha sholisho ko ya sha gwana ko ya sha koken ko ya sha banalin ko totalin za a yi masa hukunci ne na wanda ya sha giya tare da cewa wannan ba ita ce asalin giyar da Allah ya hana ba saboda me saboda da giyar da da giyar yanzu sun yi tarayya ta fuskar me sanya maye yadda giyar da take bugarwa haka koken da banalin da totalin suke bugarwa to ko da kamannin su ya bambanta sun yi tarayya a illa shine illatul iskari bugarwa dan haka giyar mu ta yanzu ko kayan mayen mu na yanzu reshe ne na asalin giyar da wannan sai ya sa a ba su hukunci iri ɗaya to shi wannan kiyasi wanda yana daga cikin masadirut tashri sos na shari'ar musulunci ma'ana wajajen da ake ɗauko shari'a daga gare su domin ana ɗauko shari'a ne daga ginshiƙai guda hudu wanda malamai suka yi ijma'i a kansu na farko akwai alkitab shine qur'ani na biyu akwai as-sunna sune hadisan manzo Allah tabbatattu duk abin da hadisi ya faɗa na hukunci dole a aiki da shi tushe ne na karɓar shari'a na uku shine ijma'in malamai malaman musulunci duk su haɗu akan abu kaza kaza ne to wannan abin ya zama me ya zama doka domin Allah ya ba wa ijma'in malamai fawa na ya zama doka saba masa Allah ya ce daidai yake da saba mun kuma duk wanda ya saba masa sai na sa shi auta kamar wanda ya saba wa Qur'ani wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina sabilil mu'minina shine ijma'i nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'ad masira to abu na hudu shine alqiyas to shi wannan kiyasi kafin ya zama ginshiki na karɓar shari'a musulunci yana da ka'idoji daga cikin ka'idojinsa kada ya ci karo da nassi a yi kiyasi amma kuma nassi ya zo ya doke kiyasin to a nan sawun giwa ya take na raƙumi dole aje kiyasi a karɓi me nassi qati la qiyasa ma'an nas haka malamai suka ce to a nan iblis abin da yasa ya kiwa adamu sujada kiyasi yayi ya gwada sinadarin halittarsa ne da sinadarin halittar Adamu shi Iblis da wuta aka yi shi khalaqal insana min salsalin kal fakkar wa khalaqal janna min marijin min nar su aljanu daga wuta aka yi su to sai Iblis ya gwada tunda Adamu da tabo aka yi shi shi kuma da wuta aka yi shi to shi a ganin sa wuta ta fi me ta fi tabo da haka shine yace ana khairun minhu khalaqtani min narin wa kalaktahu min tin na fi adamu saboda ni da wuta kai ni shi kuma da tabo kai shi to ya za a yi abin da ya fi ya dawo ya rusuna wa wanda aka fi ya za a yi na sama ya dawo ya rusuna wa na ƙasa to kaga kiyasin sa na farko anan akwai bata a cikin sa domin ai nassi ya ce kai sujada dan haka yanzu batun kafi ko an fika bai taso ba kiyasi ya ci karo da nassi domin in dai sojoji suna da dokar obey before complain to Allah ne ya fi kowa ya zama yana da dokar obey before complain da ya ce ka yi ka yi kawai kafin ka san meye dalili ko kuma ka kawo uzuri to Allah ya ce iblis ya yi shi kuma ya ja saboda shi yana ganin kaza da kaza to da haka malamai suka ce wannan kiyasin nasa na farko kiyasi ne ma alfarik kiyasi ne fasidul i'tibari wanda ba a lura da shi an gane ko to na farko kenan na biyu malamai suka ce da ya ce ya fi annabi adamu saboda shi da wuta aka yi shi annabi adamu da yimbu aka yi shi shin wannan maganar gaskiya ce ba gaskiya ba ce ba shin da gaske ne wuta ta fi ƙasa wuta ba ta fi ƙasa ba suka ce mu dawo mu kalli kowanne mu ga aikin kowanne daga nan za mu gane wa ya fi wa aka fi ita wuta a ɗabi'a ta ɓarna take lalatawa take ita kuma ƙasa a ɗabi'a ta ginawa take rayawa take yanzu da za ka samu ruɓaɓɓen iri ka zuba a cikin ƙasa ruwa ta sauka sai ya fito da me da rai a raye to ashe kaga ita ƙasa rayawa take yi amma ita kuma wuta yanzu da za ka samu gona lafiyayya ka kunna mata wuta me za ta yi lalacewa za ta yi to yanzu mai lalatawa ya fi wanda yake gyarawa ai ba zai yi ba da asali ma abin da ya faɗa ɗin ƙarya ce ba haka ba ne ya samu cin karo a cikin tunaninsa ƙasa ta fi wuta domin ita ƙasa duk wani abu da za a raya da ita ake amfani ita kuma wuta duk abin da za a lalata da ita ake amfani da haka wuta ba ta kai ƙasa ba ƙasa ita ta fi wuta to sannan malamai suka ce abu na uku mu ɗauka ma abin da ya faɗan gaskiya ne wuta ta fi ƙasa mu ɗauka haka ne salaman jadaliyan sallamawa irin ta musu to shin duk abin da asalinsa ya fi yana nufin reshensa ma ya fi yanzu dan shi asalinsa wuta ne mu ɗauka ita wutar asalinta ta fi ƙasa to shikenan duk abin da ya so daga wuta kuma sai ya nuna ya fi na ƙasa ba haka bane ba shine abin da masu hikima suke cewa albasa ba ta yi halin ruwa ba ya so da dama mutumin kirki sai ya haifi mutumin banza sai a ce tun da asalinsa mutumin kirki ne shikenan yanzu shi ma ruwa ta sha shi yasa suka ce izabta kharta bi aba'in lahum sharafin qulna sadakta walakin bi isa ma waladu idan ka zo kana cika mana baki ai kai babanka shine wane ai kai jikan wane ne ai kai kaza kaza ne sai mu ce kai gaskiya wane kan mutumin kirki ne amma tir da kai kai kuma tunda ba kai halinsa ba albasa ba ta yi halin ruwa ba da haka abin da yahudawa suka rinka yi kenan in suka yi tsiya suka yi tsiya aka yi musu magana sai ce to ai mu ƴaƴan annabawa ne ai mu jikokin annabawa ne sai Allah ya ce tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum an yadda iyayenku mutanen kirki ne amma ai sun riga sun wuce aikin su daban naku daban ba duk dan mutumin kirki bane mutumin kirki kamar yadda kuma ba duk dan mutumin banza bane mutumin banza kowa ane masa hisabinsa ne nasa na kansa wala ta ziru waziratun wizra ukhra to da ka koda ma iblis ya tabbata cewa ya fi asalinsa shine wuta kuma wuta ta fi ƙasa adamu asalinsa shine ƙasa to wannan kuma baya nuna shi iblis din ya fi adamu domin adamu da aka yi shi daga ƙasa yanzu ba sunansa ƙasa ba sai dai ka ce asalinsa daga ƙasa yanzu shi reshen ƙasa ne shi iblis da aka yi shi da wuta yanzu shi ba wuta ba ne sai dai ka ce asalinsa wuta ne dan yanzu da za ka taɓa shi ba za ka ji zafin wutar ba yanzu adamu da zai bayyana ka taɓa jikinsa ba za ka ga taɓo ba sai dai a tarihi ne za a ce maka asalinsa taɓo ne to amma reshensa fa yanzu ba taɓo ba ne ina fatan fahimci wannan to sannan malamai suka ce asalin laifin da aka fara bauta wa Allah saba wa Allah da shi a duniya shine girman kai da hasada me yasa iblis ya ƙi wa annabi adamu sujada hasada ce sannan menene ya bayu bayan hasada sai girman kai wannan yake nuna maka waɗannan abubuwa guda biyu su ne mafi sharrin zunubi a duniya da su aka fara saba wa Allah kuma duk me yin su sai dai ya ta ƙasa wanda ake wa kuma ya ta sama yanzu ka kalli iblis tun da yayi wa adamu hasada yayi wa Allah girman kai tun daga nan yake ƙasa har Allah ya tashi alkiyama ba zai sake sama ba shi ku adamu tun daga nan yake sama shi yasa masu hikima suka ce hasada ga mai rabo taki kamar ka rinka zubawa shuka ne taki ita tana sama kai kana ƙasa da haka annabi adamu ya samu ɗaukaka iblis kuma ya samu ƙasƙanci kuma tun daga nan allah ya yi alkawari manzan allah ya gaya mana duk mai girman kai shi da aljanna sai labari la ya dukulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khibir duk wanda a zuciyarsa akwai daidai da ƙwayar zarra na girman kai ba zai shiga aljanna ba abadan kaga kenan yanzu ne lokacin da ya kamata ka binciki kanka kai wa kanka da kanka shiri da tanadi ka gane kana da girman kai ko baka da shi domin wallahi in kana da girman kai ko mun sallaka ko a sujada ka mutu wallahi ba za ka shiga aljanna ba alkawarin Allah ne alkawarin manzo Allah ne Allah kuma baya saba alkawari shi yasa sahabbai da suka ji wannan maganar hankalinsu ya tashi suka ce ya rasulullah inna ahadana yuridu an yara thawbahu jamilan wa na'lahu jamila yaso da dama ɗayan mu yana so ya ga ya sa takalmi mai kyau ba mai takalmi irin nasa ya sa riga mai kyau ba mai riga kamar ya tasa ya san ya, ya hau mota mai kyau ba mai mota kamar tasa a haza min al-kibr wannan ma yana cikin girman kai sai manzo Allah ya ce la inna Allah jamilun yuhibbul jamal a'a kwalliya ba girman kai bace dan kada wani ya dauka kwalliya girman kai ne da haka ya zauna dan duku nono cidin cidin da shi babu imani a cikin dauda kuma babu girman kai a cikin tsafta da imaninka za ka yi tsafta an gane ko shi imani kullum kira ne ma zuwa ga tsafta babu dauda a cikin imani to sai manzo Allah ya gaya musu menene hakikanin girman kai yace lakinil kibru baqarul haqqi wa ghamdun nasi shi abin da ake kira da girman kai shine kin karɓar gaskiya a gaya maka gaskiya ka ji kafi karfinta yanzu ni wanda zai gaya wa gaskiya to da zarar zuciyarka tana riya maka wannan to ka sani akwai girman kai a zuciyarka lalle ka yi kokari ka ga ka rabu da shi tun mala'ikan mutuwa bai kawo maka ziyara ba domin in ka sake mala'ikan mutuwa ya zo ma to ka yi babba asara za ka yi asarar sallarka za ka yi asarar azuminka za ka yi asarar imaninka gaba ɗaya domin duk kana yi ne don ka tsira daga wuta zuwa aljanna to kuma ba za ka samu hakan ba sannan alama ta biyu daga cikin alamomin girman kai gamɗun nasi wulaƙanta mutane ba mai kima a idanka ba mai daraja a idanka kowa ka ne masa kallon hadarin kaji to ko kai waye kake da wannan sifa baka daga cikin masu imani kuma kana da ɗabi'ar girman kai Allah kuma baya so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce azabar da Allah zai fara wa masu girman kai a lahira kan ya jefa su a wuta shine sai an mai da su mafi kankantar halitta jan kiyashi sai ya fi su girma a filin tashin alkiyama suna ɗaga kai suna hura hanci sai a mai da su makaskanta sai a sa duk halittu su zo su tattaka su ina maganar girma ba ya ƙare ba an gama wulaƙanta su an gama ƙasƙantar da su sannan kuma sai Allah ya jefa su a wuta kuma ya buruz da su a cikin wuta Allah ka raba mu da girman kai da daka ubangiji ya ce illa iblisa aba wastakbara ubangiji ya ce wa kana minal kafirin kuma ya zamo cikin kafirai kana anan malamai sun mata fassara guda biyu wasu ka ce kana sai ya kasance daga wannan sai ya ja masa zamowa cikin kafirai abin nufi girman kan da yawa Allah da hasadar da yawa annabi Adamu ita ta gadar masa da zama kafiri to daga nan ne malamai suka samo wata ka'ida al-ma'asi baridul kufri al-ma'asi baridul kufri ƙananan laifuffuka suna iya kai mutum zuwa ga kafirci iblis yayi girman kai iblis yayi hasada asali girman kai da hasada ba me ba kafirci bane amma suna iya jan ka zuwa ga su kai ka zuwa ga kafirci baka sani ba da ka su kananan zunubai ko manyan da basu kai ya kafircin ba suna iya jan ka zuwa ga babban wanda shine kafirci fita daga musulunci to sannan wasu malaman suka ce a ma'anar kana bi ma'ana a kana suka ce daman tuntuntale can kana suka ce bi ma'ana sara bayan ya laifin ne ya samu wannan sakamakon amma wasu malaman suka ce a bi ma'ana kana fil azali tun fil azal daman a ilimin gaibu na Allah ya san zai yi haka da ka tuntun Allah ya rubuta shi cikin kafirai dan ya san daman zai zo ya aikata aikin kafircin kuma dole sai ya zama kafirin da haka waɗansu malamai sun fassara kana da ma'ana hal haqiqi waɗansu sun fassara ta bi ma'ana sara an gane ko Allah ya ce wa kulna sai muka ce ya Adamu ya kai Adamu uskun zauna anta wa zaujuka kai da matarka aljannata cikin aljanna matarsa ita ce na hawa'u Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da amincinsa a gare ta malamai suka ce kafin adamu ya shiga aljanna a zahirin aya ya nuna sai da aka halicci hawa'u hawa'u an halicce ta ne kafin shigar adamu aljanna da haka ba aljanna aka halicce ta ba a waje aka halicce ta amma daga baya da ita da adamu aka ce ku shiga aljanna da haka da adamu da hawa'u an halicce su ne a sama ta ɗaya a wajen aljanna amma daga baya kuma Allah ya musu umarni ya ce ku shiga aljanna shine uskun anta wa zawjuka aljanna ka shiga kai da matarka aljanna ku zauna al-imam ibn kasir yace wa siyaqul ayati yaqtadi anna hawa khuliqat qabla dukhuli adam aljanna zubin ayoyin in muka lura da shi da kyau yana nuna mana cewa an halicci na hawa'u ne kafin shigar adamu aljanna ma'ana a wajen aljanna yace wa qad sarraha bidhalika Muhammad ibn Ishaq haythu qala Muhammad dan Ishaq sahibu sira ya faɗa kamar yadda yace lamma faragallahu min mu'atabati iblis bayan Allah ya gama wa iblis faɗa aqbala ala adama sai kuma Allah ya fuskanci annabi adamu wa qad allamahu al asma'a kullaha bayan ya gama sanar da shi sunayen abubuwa baki daya fa qala sai ya ce ya adamu anbihum bi asma'ihim ila qawlihi innaka antal alimul hakim ya gaya masa waɗannan kalmomi har izuwa innaka antal alimul hakim qala muhammad ibn ishaq yace thumma ulqiyatis sinatu ala adama sai Allah ya jefa wa annabi adamu bacci sai bacci ya kama shi a wannan lokaci fima balagana an ahlil kitabi kamar yadda labari ya zo mana daga wajen ahlul kitab min ahlit taurati na daga ahlit taura ma'abuta at-taura sune yahudawa wa ghairihim da ma wasunsu min ahlil ilmi na ma'abuta ilmi an ibn abbas daga abdullahi dan abbas wa ghairihi da waninsa yace thumma ukhidha ko akhadha dil'a dil'an min adla'ihi sai Allah ya ciri wani kashin haƙarƙari kwaya daya bayan Adamu yana bacci daga cikin ƙasusuwan haƙarƙarinsa wanda suke shirye a gefensa sai aka zaru ƙwaya ɗaya an shiƙihil aisari ta ɓangarensa na hagu wala ama makanahu lahaman Allah ya cike masa wajen da nama to wannan ƙashin haƙarƙarin da aka cira na annabi Adamu daga ɓangarensa na hagu tankwararre da shi ne aka halicci na Hawwa'u wa Adamu na'imun lokacin da aka ciri kashin hakarkarin daga jikin Adamu Adamun yana bacci lam yahab bai farka ba min naumihi daga baccinsa hatta khalaqa Allahu min dil'ihi tilka zawjatahu Hawwa'a har sai da Allah ya gama halitta daga wannan kashin hakarkarin nasa matarsa Hawwa'u an gane ko fasawaha imra'atan Allah ya daidaita halittarta ta zama cikakkiyar mace liyaskuna ilaiha dan Adamu ya samu nutsuwa tattare da ita falamma kashafa anhu sina bayan Allah ya yaye masa wannan bacci da yake wa habba ya tashi min naumihi daga baccinsa ra'aha ila janbihi sai ya ganta zaune a gefensa faqala sai ya ce fima yaz'umuna wallahu a'lam Muhammad ibn Ishaq ya ce kamar yadda ahlul kitabi suka faɗa Allah shi ya barwa kansa sani suka ce wai da Adamu ya farka daga bacci ya ga Hawwa a zaune a gefensa abin da ya ce sai ya ce lahami wa dami wa zaujati jinina da tsokata kuma matata wannan sune kalaman da annabi Adamu ya faɗa kamar yadda suka faɗa ya ce fasakana ilaiha sai ya ji hankalinsa ya kwanta tattare da ita mana kamar sun daɗe tare babu wani kewa ko bakunta irin yadda haka za ka ga miji da mata suna yi shekarar ka ashirin ko talatin ko arba'in ba ka yi aure ba gidanku daban nasu daban ita ma shekarar ta ashirin talatin ko sama da haka ba ta yi aure ba rana tsaka in aka zo aka ɗaura aurenku kwana biyu in aka zo sai a ganku kamar tare aka haife ku kun saba kun sabki jiki da juna to wannan yana daga cikin hikimar Allah da ya sa tsakanin ma'aurata to da ka Adamu take ba tare da bata lokaci ba kawai sai ya sake da Hawa'u kamar ma sun dade tare da ita falamma zawwajahu Allah bayan Allah ya aura masa ita waja'ala lahu sakanan min nafsihi ya bashi natsuwa tattare da ita qala lahu sai ya ce da shi qubalan gaba da gaba yace ya Adamu kun anta wa zawjukal janna ya kai Adamu shiga aljanna da kai da wannan matar taka ku zaman tare da juna wa kula minha ku ci daga aljanna din akalan ci ragadan yalwatacce ai wasi Allah hajara fihi komai da komai ku ci babu iyakancewa haifu shi ituma a duk inda kuka ga dama amma da sharadi wala taqraba hadhihi shajara kada ku kusanci wannan itaciya malai ce bil akli minha ta hanyar ci daga ita ba wai kusanta ana nufin zama kusa da ita ba a'a kusanta ana nufin kada ku je ku ci domin idan shari'a tana so ta hana ka abu hani mai tsanani to ba ta cewa karka yi sai dai ta ce karka kusanta kamar cin dukiyar maraya sai Allah ya ce wala taqrabu malal yatimi an gane ko ana nufin ko kusa da wajen karka yi ballantana ma ka kai ga ci haka nan zina sai ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila to anan ma sai aka ce wala taqraba hadhihi shajara da haka malaman usulul fiqh suka ce annahyu anil iqtirabi aukadu minan nahi anil fi'li a ce da kai karka kusanci abu ya fi ma a ce karka yi shi to da haka anan da Allah ya ce wala taqrabu hadhihi shajara kada ku kusanci wannan bishiya ba ana nufin kusanci na waje da waje ba kusanci na zama a'a kusanci da ba'anar karkuci dan haka ko daga nesa aka ciro muku ƴaƴan aka kawo karkuci domin cin ake hanawa ba wai kusancin zama tare ba malai ce wahiyal hindatu wasu malaman sun ce ita wannan bishiya ita ce alkaba awil karamu ko inibi au gairahuma ko waninsu al-imam ibn jarir dabari yace babu wani nassi da ya nuna ga ita bishiyar amma malamai sun yi canke-canke wasu ce albasa ce wasu ce tafannuwa ce wasu ce inibi ne wasu ce alkama ce wasu ce kaza ne ba wani nassi da ya ce ga sunan bishiyar saboda me saboda shi Allah in bai gaya maka abu ba ya san rashin sanin abin ba zai cutar da kai ba kuma in ka san shi sanin ba zai amfanar da kai ba yanzu ka san wace bishiya ce ba zai kare ka da komai ba rashin sanin kuma ba zai rage ka da komai ba dan ka san sunan bishiyar baka zama malami dan kuma baka sani ba ba a ce da kai jahili da haka duk abin da kaga Allah bai faɗa maka ba to rashin sanin sa shine mafi alheri a gare ka da haka kawai dai wata bishiya ce ko ma wacce ce Allah dai ya ce kada a kusance ta abin nufi kada a ci kuma maganar ta riga ta wuce ubangiji ya ce fata kuna min zalimin in kuka ci sai ku zamo cikin azzalimai azzalimai anan ana nufin masu saba wa umarnin Allah subhanahu wataala an gane ko to waɗansu malamai suka ce me hikimar da yasa Allah ya hana Adamu ya ci wannan bishiya wasu suka ce abin da yasa Allah ya hana shi ya ci wannan bishiya wai saboda bishiya ce wacce a jikinta akwai sinadarin dawwama duk mai cin bishiyar ba zai mutu ba wasu malaman suka ce ita bishiyar asalinta wai abincin mala'iku ce abin da ya sa mala'iku suke samun energy ƙarfi na ba sa bacci ba sa jin yunwa ba sa gajiya ba sa sha'awa ba sa ba haya ba duk abin da mu muke yi ba sa yi saboda wannan bishiyar ne da suke ci amma wannan maganar jita-jita ne ba wani dalili da ya nuna haka asali su mala'iku ba sa ci to in ka ce ga wata bishiya suna ci ai ka tabbatar musu da ci a'a ba sa ci da haka duk abin da mala'iku suke da shi na juriya da rashin jin yunwa da rashin bacci da rashin kasala da da duk wannan daga Allah ne ba daga wata bishiya ba an gane ko to amma abin da yasa wasu malamai suka ce eh bishiyar inda Adamu ya ci ta to ba zai mutu ba kuma ba zai fita daga aljanna ba saboda rudin da iblis ya masa ya masa kamfen da wannan a cikin suratu daha hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla wannan shine kamfen din da yawa annabi adamu yace ya adamu in nuna maka wata bishiya wacce in an ci ta za a dawwama ba za a fita daga aljanna ba in aka fara mulki babu kakkautawa kayi ta tazarce tazarce kenan to shi kuma duk dan adam yana son tazarce kaga annabi adamu dai ubanmu ne annabin Allah ne manzo ne amma da aka yi masa kamfen ɗin tazarci sai da aka tafi da shi Allah ta ju a fiha mulkin layabala sai yadda to shine Allah subhanahu wataala ya ce fa waswasa lahumu ash-shaytanu li yubdiya lahumu ma wuriya anhuma min sawatihima zaka dai a ƙarshe shedan ya kai su ya baro su shi Adamun da matarsa Hawwa'u ya musu kumfar baki ya musu rudu ya musu roman baka to kuma a ƙarshe Adamu ya ci wannan bishiya a ƙarshe Allah subhanahu wataala ya fitar da Adamu daga aljanna to abin lura a nan shine ya ƴan uwa ba wai ganin gazawar Adamu da kasawarsa ba yadda da kaddara Allah abinda Allah ya kaddara ko ba daɗe ko ba jima ko ana ha maza ha mata su ya faru dan adam bai isa ya kauce wa kaddara ba tare da cewa baka kafewa da kaddara ko ka fake da ita kuma ka yi laifi amma dai in an kaddara abu zai faru to duk yadda ka kai ka kawo baka isa ka guje wa kaddara ba idan muka lura da farkon kissar har zuwa nan daman asali Allah a ina ya ce zai aji Adamu a ƙasa inni ja'ilun fil ardi khalifa to amma yanzu da kissa ta ci gaba da tafiya sai muka ji adamu ba a ƙasa aka yi shi ba a sama ta ɗaya aka yi shi kuma ba a ɗauko shi daga sama ta ɗaya bayan an yi shi an kawo shi ƙasa ba sai aka sa shi aljanna ita kuma aljanna nan a sama take to amma duk mu sani daman asali asa Allah ya ce zai aje shi da haka zaman adamu a sama daman tamfurare ne cirani ne daman tun asali Allah ya nuna sai ya dawo da shi ƙasa to shi Allah idan ya shirya zai yi abu sai ya sa wa abin sababi kuma wannan sababin dole sai ka bi shi dole sai ka bi shi Allah ya kaddara a ƙasa Adamu zai zauna to amma sai ya yi shi a sama sai ya sa shi aljanna a ka'idar Allah in ka shiga aljanna ba ka fita sai dai in laifi kai to shi yasa sai Allah ya kaddara wa Adamu wani laifin da zai yi dan ya fito da shi daga aljanna ya dawo da shi zuwa ga wannan duniyar da daman ita ce asalin inda ya ce zai aje shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cin hadisi ingantacce yace wata rana annabi Musa cikin maganar da yake da Allah sai yace ya Allah ka nuna min Adamu ina da wasu tambayoyi da damuwoyi da nake so in challenging din Adamu da shi in fuskance shi da su shikenan sai Allah ya raya annabi Adamu ya hada shi da annabi Musa sai suka yi debate suka tattauna abinda annabi Musa ya fara cewa Adamu yace kai ne babanmu Allah ya maka goma sha tara ta arziki ya halicce ka da hannunsa ya busa maka rai da kansa ya sa mala'iku sun maka sujada ya sa ka a aljannarsa amma me yasa ka saba masa ka ja mana bala'i mu ‘ya'yanka aka koro ka duniya ka zo ka haife mu anan muke ta shan wahala da ka bar mu a can mun zauna da mu yanzu duk aljanna aka haife mu da ba mu san wahalar hatsi ba da ba mu san tashin dala ba da ba mu san cashless policy ba da ba mu san da ba mu san matsaloli da yawa ba sai annabi adamu ya dariya ya ce musa kenan ta yaro kyau take ba ta karko ya ce yanzu kana tsammanin zan iya saba abin da allah ya kaddara zai faru da ni ina mun tuntuni ya shirya ni a duniya zai yi can da ya kai ni wata hikima ce ya kai ni dan ku ƴaƴana ya nuna muku darasi waccan aljamnan ba dan an halicci adamu a cikinta ya gano daɗinta ba da yau mu ba mu santa ba wannan shine tushen asalin labarin aljanna dan adam ya taba zama aljanna ya ganta ya ji daɗinta hikimar da yasa da aka fito da adamu a aljanna aka kawo shi duniya aka sa masa dokoki an nuna masa ne in kana so ka koma waccan aljanna da ka santa to ga dokokin da zaka bi ka kiyaye za mu mai da kai da haka yanzu ko kai ma wannan aljanna in kana so ka shige ta abu ne mai sauki ga dokokin ga ka'idojin kuma yana daga cikin garaɓasa aljanna Allah ta ju'a fiha wala ta'ara babu yunwa a aljanna babu fatara babu talauci duk wata barazana da kasan ana fama da ita a duniya aljanna babu ita wa innaka la tazma'u fiha wa la tadha ba kishirwa babu ranar hantsi hantsi wannan rana ta hantsi a aljanna babu manzo Allah ya ce hatta yanayin aljanna irin yanayi ne na asuba gari yayi sha rana bata hudo ba haka ake a aljanna kaga ƙarshen dai jin daɗi kenan domin a cikin yanayi na duniya ba wani yanayin da ya kai wannan yanayin daɗi in dare ne duk daɗin dare akwai duhu duhu kuma matsala ne ballantana kuma rana ko da akwai haske akwai zafi amma yanayin bayan asuba kafin rana ta hudo bayan gari ya yi sha duhu ya kauce kuma babu zafi shi yasa wannan lokaci ya fi daɗin bacci to da haka duk wanda yake so ya koma aljanna wadda aka halicci adamu ya shige ta ya gano ta aka fito da shi to sai kiyaye dokokin Allah insha Allah ko ba dade ko ba jima watan wata rana zaka koma cikin ta Allah ka mai da mu cikin ta da rahamarka da ka ubangiji subhanahu wataala tuntuni ya kaddara daman Adamu ba dawwamamme bane a aljanna a wannan lokaci zai zauna ne zama na cirani zama tamfurare ya fito ya zo duniya a ci gaba da gwagwarmaya in kuma an dace sai a sake komawa to da ka Allah subhanahu wataala ya ce fatakuna min zalimin idan kun saba min a bisa ga ka'idar da na sa muku aljanna wanda ita aljanna a cikinta ba a sako da kayi sako dole ka fita shi yasa duk wanda ya shiga aljanna to da ya shiga aljanna an cire masa doka an cire masa umarnin yi nayi bari na bari duk abin da kai daidai ne walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un da dan aljanna ya shiga aljanna sai a ce masa to yau dokar da da aka sa maka a duniya yi kaza bar kaza yanzu babu duk abin da kake so kai kuma duk abin da kai daidai ne kuma a duniya in kai ba daidai ba Allah yana fushi da kai yanzu aljanna ba magana fushi domin ba magana yin ba daidai ba to malamai suka ce wannan ni'imar da za a yi ta ɗauke doka ta ma fi jin ta ma fi aljannar daɗi domin duk daɗin gida in za a sa maka doka a cikinsa sai ka ji a matsa kake a takura kake saboda ita rai ba ta son me ba ta son doka ita zuciyar ɗan adam ba ta da ƙashi ta fi son a barta ta sangarta komai ta yi to da haka wannan dokar da Allah madaukin sarki zai dauke aljanna ya halatta komai ita ce kashin bayan jin daɗin aljanna domin duk abin da yake na aljanna na jin daɗi da za a sa maka doka a ce kar kai kaza yi kaza to sai kaji kuma an matsa maka ubangiji ya ce fa azallahu shaytanu anha sai shaydan ya kawar da annabi adamu da shi da matarsa na hawa'u anha daga aljanna wasu malaman suka ce anha damirin yana koma ne zuwa ga bishiya ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها أي عن الشجرة sai shedan ya mantar da Adamu da Hawwa'u gabarin batun wannan bishiyar da aka ce kasu ci ya mantar da su domin kalmar shajara anan shine aqrabul madhkuri qa'idar larabci kuma tana cewa ad-damiru ya'udu ila aqrabil madhkuri shi lamiri yana komawa ne zuwa ga wanda aka ambata na kusa kusa da lamirin an gane ko yanzu kamar ka ce ahmadu da ahmadu sun shigo sai na ce da shi shiwa shi ahmadu shine na ƙarshen ambato da haka ka'ida tana cewa lamiri ya fi koma zuwa ga na kusa-kusa da wanda aka ambace shi to da haka bishiya anan ita ce ta kusa-kusa shi yasa wasu malamai suka ce fa azallahu mashi anu anha ai ani shajarati wannan shine kira'ar jumhuru Asim ibn Bahdala shine Asim ibn Abi Najud al-Kufi ya karanta qira'ar fa azalahu ash-shaytanu anha a madadin fa azallahu ash-shaytanu anha kalmar azalla shine kaskantarwa an gane ko ko kuma zamarwa domin duk wanda ya zame ƙasa yake yi sai ya faɗi to ma'ana shedan sai ya zamar musu da kafafuwansu ya ja musu abin da zai haifar musu da kaskanci shine saba wa umarnin da Allah ya musu amma wannan kira'a ta Asim ibn Bahdala fa azalahuma sai kawar da su ma'ana kamar Adamu da Hawwa'u suna tafiya akan hanya dodar ta bin umarnin Allah yanzu sai kautar da su sai suka sauka daga hanya an gane ko to sannan malamai suka ce abin da ake nufi da shedan ya kawar da su ya kawar da su ne ta hanyar waswasi da alƙawarruka na ƙarya da ruɗi har ma da rantsuwar ƙarya wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin fadallahuma bi gurur ya rantse musu yace wallahi abin da nake gaya muku dinnan nasiha ce ya kafa musu dalilai amma na ruɗi ta hanyar ce musu hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla to da dai annabi adamu ya bi ruɗin shedan na na hawa'u ita ma ta bi da haka a ƙarshe suka ci wannan bishiya kuma abin da ya faru ya faru suna cin bishiyar farkon abin da ya faru shine sai kayan jikinsu ya zube domin a aljanna suna cikin tufafinsu na isa to amma suna cin bishiyar farkon hukuncin da Allah ya fara yi musu na uquba shine sai tufafin jikinsu ya zube domin shi tufafin aljanna abin da ke sa ya fita daga jikin dan aljanna ba wai dauda bace ba irin tufafin duniya bane in riga ka ta dauda sai ka cire ko ta matse ka sai ka cire ko ta tsufa sai ka cire dan ka canja wata to shi tufafin aljanna baya tsufa baya dauda dan dan aljanna baya dauda amma me yake sa tufafi ya fita daga jikin me shi a aljanna shine saban Allah da kai saban Allah tufafin zai narke ya fita kawai sai ka ganka tsirara da haka malamai suka ce Adamu yana cin wannan bishiya sai tufafin jikinsa ya narke sai ya zube ƙasa a ranar annabi Adamu ya fara ganin tsaraicinsa suka ce tunda Allah ya shi bai taba ganin tsaraicinsa ba shi yasa Allah madaukakin sarki ce ya bani adama qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warishan wa libasu taqwa zalika khair to sannan Allah madaukakin sarki ce shedan ya zo ya yaudare su liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an tilkuma an hadhihi shajarati illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidin wa qasamahuma inni lakuma lamina nasihin fadallahuma bighurur to da haka lokacin da adamu ya ga tsaraicinsa ya ga ya tsaraita a aljanna suka ce sai ya tsorata ya firgita sai ya fita a guje yana ta gudu bai san ina zai je ba shi kuma adamu allah ya masa kyakkyawar halitta mutum ne dogo giant mai mayalwacin gashi manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce allah ya halice shi da tsawon zira'i 60 kuma mai tsawo ne da kiba a gaba daya ma'ana irin wanda ake cewa giant lokacin da yake gudu gashin kansa ne ya makale da jikin wata bishiyar aljanna ta rike shi sannan ya tsaya sai Allah maɗaukakin sarki ya kira shi ya ce ya adamu daga gare ni kake guduwa to sannan sai ya dawo cikin natsuwarsa ya ce ya Allah ba gudu nake daga gare ka ba amma na ga sauyin na yanayi ne to shine Allah ya masa faɗa ya tsawatar da shi to sannan ya ce kuma daga yanzu ba za ka sake zama a wannan gidan ba domin shi wannan gidan ka'idarsa wanda yake ciki baya saba mu tunda ka saba mun yanzu dole ka fita to amma adamu da allah maɗaukin sarki ya so shi da rahama take ya yadda zai fita daga aljanna amma kuma bai yadda ya fita da laifin ba sai ya roƙi allah gafara shine allah subhanahu wataala ya ce fatalaka adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi take sai adamu da ya ji an ce za a fitar da shi daga aljanna sai maza maza ya miƙa wasu kalmomi zuwa ga ubangijinsa ko kuma wasu kalmomi suka zo masa a cikin zuciyarsa daga ubangijinsa shi kuma sai ya furta su kalmomin kamar yadda Imam Suyuti ya faɗa su ne wanda Allah ya faɗa a cikin suratul Arab qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunan lanakunanna minal khasirin yace ya ubangijin mu lalle mun zalunci kanmu ka mana goma sha tara ta arziki amma mun saba maka idan baka gafarta mana ka ji kanmu ba lalle mun shiga hasarar rayuwa to shine sai Allah subhanahu wataala ya yarda da wannan kalma da Annabi Adamu ya faɗa kuma ya karɓi tubansa kuma ya yafe masa shine fatalaka adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim sai ubangiji madaukakin sarki ya karbi wannan tuba daga wajen annabi adamu ta hanyar waɗannan kalmomi da ya faɗa ba astaghfirullah ya ce ba kenan malamai suka ce wannan yana nuna kana iya tuba Allah ya yafe maka da zunubi ba tare da ka furta astaghfirullah ba ma shi yasa manzo Allah ya ce annadamu tauba in kai zunubi ko baka ce Allah na tuba ba da kai nadama to daidai yake da astaghfirullah Allah ya yafe maka da haka za mu ga annabi adamu anan ba astaghfirullah ya ce ba amma dai ya faɗi wasu kalmomi a madadin haka wanda suke nuna nadama shi yasa Allah ya yafe masa to shine Allah madaukakin sarki ya ce qulna habitu ba'd qal sai Allah madaukakin sarki ya ce فأخرج منني فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه أخرجهما مما كان فيه شيطان يفتر دسو daga abin da suke ciki shine na aljanna ubangiji yace wa kulna muka ce da adamu ihbitu minha ihbitu ba'dukum li ba'din adu ku sauka shashin ku da shashi ya zama abokin gaba daga yau ana nufin da adamu da kuma iblis adamu da zuriyarsa iblis da zuriyarsa kalmar ihbitu malamai suka ce jam'i ne inda da Adamu da Iblis kadai ake magana da sai a ce ihbita duk da cewa hakan ya zo a wasu ayoyin ihbita minha jami'a ku fita ku biyin to amma anan ihbitu ku fita ku da yawa suka ce anan ana nufin da Adamu da Hawwa'u da kuma ƙwayayen halitta na ƴaƴansu da ke jikinsu wanda ba su riga sun fara hayayyafa ba to sannan da kuma shi Iblis din to amma idan muka ce hadda Iblis a ciki shin yana nufin Iblis yana aljanna shi ma malamai suka ce iblis baya aljanna domin ba zai yi ya kasance a aljanna kuma yana sabawa Allah ba sai suka ce ya samu damar shiga aljanna ne ba a zahiri ba a baɗini a baɗini shine wai wata macijiya ce ta aljanna ta haɗiye shi ta shigar da shi wannan ma yana daga cikin maganganu da aka samu daga banu isra'il ahlul kitabi suka ce bai shiga ba ta hanya madaidaiciya bisa ga ka'ida wata macijiya ce ta haɗiye shi ita ce mesa shine wasu ke cewa wai tun daga nan ne Allah ya tsine wa mesa ta daina sara sai dai haɗiya saboda ta haɗi iblis ta yi su mogalin ɗinsa ta shigar da shi aljanna dan ya je ya aikin barna na batar da Adamu wasu kuma suka ce a'a yana daga waje wasu ma suka ce yana daga ƙasa amma shi Allah ya bashi tasiri yana daga nesa zai iya jefa maka magana da wasu wasi ta shiga zuciyarka ba sai yana kusa da kai ba da haka suka ce daga waje ya rinka jefa wa Adamu da Hawwa'u wasu wasi da kimsa musu abubuwa da za su yi na ba daidai ba har suka yi Allah ya ce walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin kuma ku je a ƙasa za ku samu matabbata da kuma jin daɗi har zuwa na wani lokaci saboda lokaci ya ja dole mu ja mu tsaya nan idan Allah ya kai mu gobe sai mu sake bitar waɗannan ayoyi na ƙarshe ƙarshe sai kuma mu ɗora daga inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullah